يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إن شاء الله يقول رب العزة والجبروت وأيوب إذ نادى ربه عني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين لا أحد أرحم من الله عز وجل والله أرحم بعباده من عبده بأنفسهم والله أرحم بعبيده من عبيده بأنفسهم أما الرحمة في اللغة فهي رأفة والعطف وأما اصطلاحا فكما عرفها العلماء خلق رفيع كريم يبعث على الإغاثة والعون والمساعدة والتلبية حاجة المحتاجين وإيثال الخير لهم والرفع الضر عنهم وينبغي أن نتعلم معاشر المسلمين أن من أسماء الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم أن المؤمن لا يكون مصدر الإيذاء عبدا وإلا ففي ففي إيمانه نظر فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلانة تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها قال عليه الصلاة والسلام دعوها إنها من أهل النار يقول عليه الصلاة والسلام على كل مسلم صدقة فقال رجل يا رسول الله فإن لم يجد فقال يعمل بيده وينفق قال فإن لم يجد قال يعين ذا الحاجة الملحوف قال فإن لم يفعل قال يأمر بالمعروف أو الخير قال فإن لم يستدع قال يكف شره عن الناس فإنها صدقة منه على نفسه فلا بد من الرحمة لأنها سبب إلى رحمة الله عز وجل لقول النبي عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ولقوله عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم وفي الآخرة أيضا ذكر أن الإمام وفي وفي الحديث أيضا وفي الآخرة أيضا ذكر أن الإمام أحمد بن حنبل كان يجمع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدل على رجل في قرية نائية في الشام فلما وصل إليها رآه يطعم الكلاب فسلم وجلس وانشغل صاحب الحديث بإطعام الكلاب حتى انتهى ثم نظر إلى الإمام أحمد فقال له لعلك وجدت على نف... علي في نفسك قال نعم انشغلت بكلاب عني قال إنا بعرض منقطعة ولا تأتينا الكلاب إلا نادرا وقد جاءتني ترجوني أن أطعمها وقد جاء في العثر من قطع رجاء من ارتجى قطع الله رجاءه يوم القيامة وإن لم تر وإذا ترحلت الرحمة من المجتمع انقلب المجتمع إلى مجتمع غاب ياكل القوي فيه الضعيف وتدارس فيه الحقوق ويشكو الوالد ولده وتشكو الزوجة زوجها أنواع الرحمة عباد الله رحمة الله على خلقه حيث جعل حيث جعل الله شريعته سهلا وهي أجلها وأكرمها وأعظمها وصدق الله العظيم ورحمتي وسعت كل شيء أولا عباد الله رحمة الله في تشريعه سبحانه وتعالى قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وفي الطهارة والوضوء عن عمرو بن العاص خرج في سرية فأصبح جنبا فصلى بعد أن تيمم فصلى بعد أن تيمم بالناس إماما فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له صليت بالناس وأنت جنب قال عمرو بن العاص يا رسول الله يا رسول الله تعولت قول الرب العزة والجبروت حيث يقول ولا تلقوا بعن ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على فعله في صلاته قال تعالى من استطاع إن قال عليه الصلاة والسلام من استطاع أن يصلي قائما فليفعل ومن لم يستطيع فقائدا فإن لم يستطيع فعلي فعلى جنبه وفي الصيام قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وفي الحج تبا يقول جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كبر فإن الله غني عن العالمين أنه يقال إساءة العبد بالإحسان إليهم عليكم بالمعروف قولا وفعلا عليكم بالمعروف قولا وفعلا عباد الله يقول الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أئدا للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وكل من اهتدى بهده وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبوائي للأوكاكا ينشوى أتكل التافنساء وأيوب إذ نادى ربه Allah ya ce ka tuna masu bawanmu shine annabi ayo lokacin da ya kirayi ubangijinsa ya ce ya ubangiji anni matsani yadurru wa anta arhamur rahimin ya ce ya ubangiji cuta ta shafe ni kuma kai ne mafi jin kan masu jin kai yana yin wannan addu'a Allah ya ce fastajabna lahu sai muka ansa addu'arsa fa kashafna ma bihi min dhurr muka yaye masa abin da ke tare da shi na tsanani da kuma cuta Allah ya ce wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina muka maida masa abin da ya rasa na iyalansa da kuma dukiyarsa bayan mun maida masa muka sake maida masa kwatankwacin su Allah ya ce wannan jin kai ne daga gare mu dan ya kasance daga cikin bayin mu waɗanda suke masu maida al'amari zuwa gare shi ya ku bayan Allah wannan aya ce daga cikin ayoyin ƙura'ani da take nuna tausayin ubangiji zuwa ga halittarsa ga dukkan wanda ya kasance a cikin damuwa da kunci idan ya kira ubangiji mabuwayi da ɗaukaka Allah yana ansawa wannan sai yake nuna mana kenan babu wani mutum babu wata halitta daga cikin halittun ubangiji da ta kai tausayin ubangiji mabuwayi da ɗaukaka Allah magwayi da ɗaukaka yana jin tausayin bayansa sama da yadda bayi suke jin tausayin kansu ita dai rahama ko tausayi idan aka faɗe ta a kalmar larabci abinda ake nufi da ita shine tausayawa da lausasawa da kuma ainihin wato jin kai da ainihin zuwa ga dukkan wani abu wanda ke da numfashi a tattare da shi amma a harshen shari'ar musulunci kamar yadda malamanmu suka fassara suka ce in an ce tausayi abinda ake nufi da shi wata ɗabi'a wadda take mai karamci wanda ake tura ta zuwa ga dukkan wanda yake cikin damuwa da kuma dukkan wanda ke neman taimako da kuma dukkan wanda ya fada cikin tsanani domin a ceto wannan mabukacin zuwa ga abin da yake shine mafi alkhairi a bisa ainihin damuwar da yake ciki na kunci ko kuma takura to yayin da aka taimake shi to wannan sai a ce an ji tausayinsa ya ku bayan Allah mu sani cewa yana da mahimmanci kwarai da gaske a irin wannan lokaci mu sani cewa lalle yana daga cikin sunayen Allah mabuwayi da ɗaukaka Allah da kansa ya kira kansa ya ce shi ar-rahmanu ne kuma ya kira kansa ya ce ar-rahimu ne ubangiji ya sanya ma wannan sunaye da kuma wannan siffa don ta zama siffa ce tashi wadda take ta dindindin a gare shi domin bayi su kwaikwaya lalle hakika shi mumini musulmi ba zai taba sama makoma ta sharri ba ya zanto mutum ne wanda yake mara tausayi ya zanto mutum ne mara adalci ya zanto mutum ne wanda baya ji a jikinsa tamuwar da wasu 'yan uwansa suke tattare da shi wanda suke musulmi wannan ko shakka babu mumini baya zama haka sai dai idan akwai matsala a cikin imaninsa da wannan shi ne zai sa kaga mutane a cikin damuwa amma sai ka ji kai ba abin da ya dame ka amma in dai imanin ka lafiya lau yake to ana fata lokacin duk da kaga wani cikin damuwa lokacin duk da kaga wani cikin tsanani to ko da baka da abin da zaka taimake shi zuciyarka tana rataye zuwa gare shi an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ambata masa wata mata aka ce duk dare tashi take tana yin sallah sannan kuma cikin yini yini take tana yin azumi wato kaga ta raya tsakanin abaibai guda biyu a cikin dare za ta kwana tana yin sallah sannan kuma idan gari ya waye azumi take yi na nafila waɗannan ibadoji guda biyu su ne ibadoji waɗanda suke mafi girma a cikin addinin musulunci bayan kalmar tauhidi sallah da kuma azumi ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ambaci sallah saboda mahimmancinta sama da guso 60 a cikin alkur'ani maza Allah ya ambaci azumi da cewa Allah ya ce azumi nashi ne shike sakayya da shi sai aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan baiwar Allah ga ta dai da daddare kwana take tana sallah gaya kuma a cikin yini yini take tana yin azumi amma tana da wata ɗabi'a guda ɗaya shine ta kasance ba ta da tausayi zuwa ga makwabtanta wato ta kasance tana cutar da makwabtanta ko da baki ko da ma'amala ko da aiki ita dai halinta kenan da ɗabi'arta sai maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa da harshe mai kaushi yace da uha innaha min ahlin nar yace ku fita daga cikin al'amarinta ai wannan tana cikin yan wuta to kaga wannan abin tsoro ne da tashin hankali a irin wannan lokaci da muke rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku fita daga cikin harkarta wannan tana daga cikin yan wuta kalmar tauhidin ta bata kwace ta ba wadda kalmar tauhidin fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya lankaya masa ita sannan kuma sallar ta bata yi amfane ta ba tare da cewa wasu daga cikin sallolin nafilan a bayan shi take yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga ya azumi duk da kasancewa garkuwa ga barin shiga azaba amma bata tseratar da ita ba ga barin ainihin shiga azabar Allah daga bakin da baya ƙarya manzo Allah yace ku rabu da ita wannan tana cikin yan wuta saboda hali guda ɗaya na cutar da makwabci a yau idan zaka ɗora wannan hadisin akan mizani kuma ka ɗora musulman unguwarku ko musulman da ka sani a kan mizani guda nawa ne kake tsammanin za su tsallake wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba komai ya haddasa mana haka ba an cire tausayi a cikin zukatanmu an cire tausayi da kunya da tausayawa a cikin ainihin mafi yawa daga cikin zukatan musulmi sai 'yan kaɗan daga cikinsu a cikin wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa yana akan kowane musulmi dole ne akwai abin da ake so ya bayar a kowane lokaci na sadaka wajibi ne akan kowane musulmi akwai abin da ake nema a gare shi na me na sadaka ita wannan sadaka shi yasa aka ambace ta da cewa ita ce abin da ke lausasa zukatan waɗanda ba su da shi domin duk lokacin da mutum ya fitar da sadaka ai ba a kansa zai ci ba zai bayan ne zuwa ga wani wannan wanda za ka ba sadaka din alama ce da ke nuna akwai mai akwai tausayi da kuma jin kai a cikin zuciyarka shi kuma wani dalili ne mai zaman kansa da zai sa zuciyarsa ta samu sauƙi saboda an ceto shi cikin damuwar da yake tattare da ita sai wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah idan ban samu abin da zan ba da sadaka ba fa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya amalu bi yadihi wa yunfiq mutum ya je ya aiki da hannunsa abin da duk ya samu ya dauki na bukatarsa ya taimaki kuma wanda baya da shi ya jama'a ku dubi wannan kyakkyawar karantarwa da muke da ita a cikin wannan addini namu wannan batun shekara dubu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta kalli jimlolin guda biyu manzan Allah ya ce kowane musulmi ala kulli muslim kowane musulmi kenan ba ɗaya daga cikin musulmi wanda aka ɗauke masa haƙƙin sadaka wajibi ne sadaka da taimako akan kowane musulmi sai maza Allah ka tambaye shi to idan mutum baya da shi fa sai maza Allah ya ce ya je ya aiki domin ya samu abin da zai bada sadaka nawa mu a yau suna da abin da za su bada sadakan ba su bayar ba nawa ne kuma a yau wanda su suna zaune jira suke a samo a ba su sadaka to kaga inda matsalar mu ta fara kenan a yau bai kamata ba kuma baya kamata a ce musulmi ya zama rago shi kullun jira yake a bashi idan aikin addini aka soma jira yake yi kawai masu kudi su yi ko jira yake 'yan siyasa su ebo kudi su zo su yi shi baya a ciki to musulmi bai kamata ya zama haka ba sai mai tambaya ya sake tambaya sai yake cewa fa illam ya amal to idan baya da karfin da zai aiki fa ko kuma babu aikin ma da zai yi ya samu abin da zai yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace to je ya taimaki dukkan wanda yake ma abocin bukata duk wani wanda kage yana da bukata to ka taimake shi to kaga wannan kuma ai ba sai da kudi ba wani yana wucewa abinsa ya fadi ka dauka ka bashi wani yana neman inda zai tsugunna ka nuna masa wani yana neman ruwa ya sha ka bashi wani yana neman wani abu ka taimake shi ka to wannan ma yana daga cikin ladar sadaka sai mai tambaya ya sake tambaya ya ce ya ma'aikin Allah idan mutum bai aikata haka ba fa bai samu wanda zai taimake shi ba a cikin wata bukatarsa sai manzo Allah ya ce ya umurni da kyakkyawan aiki ko ya umurni da dukkan alkhairi wannan duk karantawa ce wadda a yau muka rasa ta shi yasa muka shiga cikin yamuzi nawa nawa ne mutum zai ga ana barna a cikin unguwarsu amma ba zai iya yin magana ba to wataƙila saboda canzawar lokaci akwai wani lokaci in kai kokari ka hana barnar to kuma rigima za a yi nawa-nawa ne yara suka zama tantirai barayi a cikin unguwa wanda sun soma ne da kaɗan da kaɗan amma da aka yi masu magana sai uwa ta magana uba shi ma yi magana nawa-nawa ne yanzu a yau za a kama yara sun yi sata ko sun yi wani abin a sha sai a kai su domin a hukunta su sai ga mutanen unguwa gaba ɗaya sun tashi sun je karɓar taimakon waɗannan yara kaga a madadin ai umarni da kyakkyawa nan kuma umarni ake da a hana aikata menene hukunta mai laifi nawa nawa ne zaka ga mutum ya rugo akan abun hawansa abun hawan da ba burki ko kuma abun hawan da idan sa daya ko kuma gudu yake a cikin gari wanda ya wuce kima ya barna a cikin unguwa amma sai ka iske mutane suna cewa to ai babu komai tunda dai Allah ma ya kiyaye da ba a rasa rai ba shikenan sai a shigar da mai rauni a cikin gida shi kuma ya tafiyarsa nawa nawa ne kowane ɗaya daga cikinmu zai iya kirga wani mutum wanda an buge shi ya kare yana da iyali shi kuma wanda ya karya shi ɗin da gangan da ganganci ya ci gaba ya yi tafiyarsa kawai shi wannan yana kwance dama sai ya fita ya nemo to yanzu kuma yana kwance mutane kuma da yawa babu taimakon a cikin zukatansu shi ya yi ɓarna nawa-nawa ne za ka lissafa a cikin wannan je ka asibiti ka je imajensi a cikin kowace ranar lahadi ka ga kashewa da sai ake kawo kai ka ce kwakwalenmu ne aka kwance saboda hauka kawai ka duba unguwanni-unguwanni mutane aka yi masu kwalta mai kyau amma dole ta sanya mutane suke yin mai kabarin mai tatsi saboda ana ta buge 'ya'yansu to in kai ta wannan bangaren sai kai ta wannan bangaren shi mai towa a kan abin hawa da yau mu ba mu da hankali gaggawa yake nawa zai biya kudin sati mu kuma waɗanda Allah ya azurta mu da 'ya'ya 'ya'yan sun mana yawa shi yasa cikin dare ma yaro ba wando sai a turo shi waje kawai fita fita fita da ya fito kuma bakin titi ne wannan duk rashin sanin ida'a ina aka dosa a cikin al'umma musulmi da rashin karantarwa wanda take kyakkyawa ita ta aukar da irin wannan rashin tsarin da muke da shi wanda ke barazana ga zamantakewanmu yake barazana da kuma haɗin kan al'ummar musulmi da kasancewarsu tsintsiya matsaurinki guda ɗaya mai tambaya ce ya ma'aikin Allah idan mutum ba zai iya yin umarni da kyakkyawa ko ya umarni da alkhairi ba to yaya zai yi sai maza Allah ya ce ya kame hannunsa da bakinsa ga bari sharri ga mutane sai maza Allah ya ce fa innaha sadaqatun minhu ala nafsihi ashe kame baki mutum ya shiru wannan ma ana ba shi ladar sadaka musamman a irin wannan lokaci na siyasa nawa nawa ne majalisu nawa a cikin wannan satin aka so a bugu aka yi zage-zage aka yi cin mutunci saboda siyasa kawai shi yana can da jama'a sai yana jin daɗi kai kuma kana nan kana buge-buge in ka koma gida kuma baka da abincin da za ka ci nawa bilal yake cewa kan min kalamin mana'ani hadithu bilal hadha wani daga cikin magabata yake cewa nawa nawa sai na bude baki zan yi magana sai in tuna hadisin bilal da manzo Allah yake cewa layan ku zai yi magana lokacin da yake dauke ta ya fade ta bai dauke ta ba bakin komai ba amma a dalilin ta zai gangara ya shekara 70 yana tafiya a wutar jahannama magana ce guda ɗaya kawai to wannan ita ce matsalar rashin tausayi idan kuma magana zami to ba za mu faɗi alkhairi ba mafi yawa idan kuma mun tashi magana za mu faɗe ta da fushi ne shi kuwa Allah cewa wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna shaytana yanzahu bainahum inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina magana kanta idan zaka yi aka ce ka faɗi mai kyau domin shaytan shi ke tunzura fushin da ke cikin zuciyarka yayin da ka faɗi mummuna to wanda kake gaya mawa shi ba mummuna zai faɗa a ƙarshe sai a yi fitina sai tashin hankali ya shi yasa don Allah ya koya mana wannan tsari saboda daga maganar baki ne ake samun matsala sai ya koyar da mu dangane da turawa aike da Allah ya aiki annabi Musa zuwa ga Fir'auna ka duba kafirci irin na Fir'auna shi da kansa yake cewa ana rabbukumul a'la Allah da kansa yake cewa inna fir'auna ala fil ardi lalle hakika fir'auna yayi girman kai a bayan kasa amma Allah yace masa faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha to dan menene mutum ya tashi magana zaka iske babu rahama ba tausayi akan bambanci na siyasa kawai yanzu Allah ya kiyaye abin da zai faru a cikin waɗannan kwanaki ko waɗannan watanni masu zuwa alhali kuma ku duba halin da 'yan siyasa suka jefa al'umma musulmi a ciki ku duba halin da muke ciki alhamdulillah munan sai dai mai kuka da babu amma tafi waɗansu wurare ka ga yadda aka raba mutane da mahallinsu a kan waɗannan 'yan siyasan wanda ba su da wani amfani a kansu muke faɗa kuma wannan shi yasa duk wanda ya hau baya jin tausayin saboda mu ɗin ma ba mu san kanmu ba amma ka duba yadda rayuwa take karewa saboda haka shi yasa hatta annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai tausayin Allah ne yasa ka zanto mai tausayi a gare su fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalid alqalbi lam faddu min hawlik don wani tausayi ne da rahamar ubangiji ya sa ka zanto mai sauƙi zuwa gare su da ka zanto mai kaushin hali da kausasawa to wallahi babu wanda zai taru a gare ka ya ku bayan Allah rahama dalili ne babba wanda yake dole ba makawa idan ana son al'umma su zauna lafiya dole sai akwai rahama sai akwai tausayi da taimakekeniya a tsakaninmu maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa a cikin wani hadisi ku ji kan wanda ke ƙasa wanda ke sama sai ya ji kanku wato abinda wannan hadisi yake nufi kenan duk wanda ke da akwai to ya ji tausan wanda baya da shi duk wanda yake shugaba ne to ya ji tausan na ƙasa da shi mai gida a cikin gidansa ya ji tausayin 'ya'yansa da matansa wannan tausayin da za ku gudanar tsakaninku na sama da junanku da ƙasa shi ke sa Allah ya ji tausayin waɗanda ke ƙasa wato 'yan adam gabaki ɗaya yau ka duba halin da muke ciki na rashin wayo ni ka duba yadda Allah ya riƙe ruwansa kaf yanzu ana cikin juni yau goma ga wata babu shuka babu alamata babu kuma wanda ya damu a madadin mutane su koma su ta istighfari kowa kana tafiya a hanya kana zaune kai kadai kana a cikin gidanka ne ka zo za ka yi bacci umurci iyalanka ya ta istighfari astaghfirullah astaghfirullah domin Allah ya saukar mana da rahmarsa amma sai muka koma duk muka kifa abubuwa ba daidai ba sai Allah ya dauke rahmarsa a gare mu maza Allah cikin wani hadisin yake cewa man la yurham la yurham wanda duk bai da tausayi to ba za a ji tausayinsa ba a ƙarshe a cikin wani hadisi Imam Ahmad bin Hanbal kowa ya riga ya san sa ana ce masa Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahlus Sunna wal Jamaa ya tara hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sama da hadisi 40 a cikin musnad ɗinsa ya rubuta wannan rubutawa ya kaga ƙarshen kowane hadisi zai yi salati idan ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga zai ce sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a baki kuma ya rubuta hadisi dubu arba'in to ko wannan kawai aka taƙaita kayi ma annabi salati dubu arba'in mai kamanta cin tsiran mata bayan haka kuma ka rubuta sannan ya yi aiki da shi yana cikin irin wannan gwagwarmaya ya faɗi can ya je can tattara waɗannan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ba shi labarin wani mutum a can a cikin sham wuri mai nisa a lokacin babu jirgi babu mota abinda suke tafiya a kai jakuna ne da takarkari da doki wanda ke da akwai ke babu makawa sai ya ga sai ya haɗu da mutumin nan ya kama abin hawansa ya tashi ya tafi wajensa ya yi doguwar tafiya kusan kwana arba'in da wani abu yana tafiya a kan karɓo hadisi guda ɗaya lokacin da ya isa wajen mai wannan hadisi sai ya sami kowa mutumin yadda aka kwatanta mashi ya same shi amma abin mamaki sai ya sallama yana samunsa kawai sai ya ga kawai yana ciyar da kannuka abinci ya ɗau abinci ya jefa ma wancan ya ɗau abinci ya jefa ma wancan ya ebo ruwa ya kawo masu imamu ahmad ya masa sallama da ya sallama sai ya koma gefe guda ya zauna bako daga unguwa daga wani gari ba a san kowa ne ne ba bayan ya masa sallama ya zauna gefe guda mutumin kawai ya ci gaba da ciyar da kannukansa bai ma dawo kansa ba har sai da ya ƙara abin da yake na ciyar da kannukan nan da shayar da su sai ji ya kalli imamu ahmad ya ce watakila ka samu damuwa a cikin zuciyarka dangane da ni irin yadda na ma'amalance ka sai imamu ahmad ya ce kwarai da gaske na ga ka shagaltu na yi tafiya doguwa na zo na same ka kuma sai ka shagalta da ainihin ciyar da kannuka a madadin ka saurari menene na zo da shi sai wannan malami yake ce masa muguna a wata ƙasa wadda take munqati'a an yanke mana wato fari ya same mu sannan a sanadiyar wannan yankewa da muka samu ta abinci da matsaloli sai kasance kannuka ba sa zuwa sai lokaci bayan lokaci wani lokacin ma ba za ka ga karen ba kana nema saboda su magabata ba wai dan adam ba hatta dabbobi suna kokari su ba su abin da za su ci ba wai dan adam ba fa a'a dabbobi ka duba rubuce-rubuce da aka yi akan ma'amala da dabba idan za ka kiwo je ka kasuwar dabbobinmu ka ga wulakancin da ake ma dabbobi ko saboda wannan in ba dan rahmar ubangiji ba wallahi Allah ba zai mana ruwa ba domin mutum zai so kaza ya dora ta akan bonnet ba na mota ba abin da ya dame shi ka ɗauko kaza kanta ka sadda mata da kai shari'a ta hana ba wai ka dora ta inda tana kai in an ce ka dora hannunka miti uku ba za ka iya ba amma a nan za ka dora mai rai ka duba yadda ake lodin dabbobi dama masu lodin sai sun sha kwaya ka duba cin zarafi da ake ma dabba ba ma dabba ba ɗan adam ka duba yadda ake wulakanta shi wanda hatta tura wanda ba su da addini su ba sa wannan amma mu tsabar tausayinmu da rashin imaninmu wallahi sai ka je kasuwanninmu kai ka ce babu hukuma to ɗan adam ma ba mai da shi bakin komai ba ba mutum nan zai turo ɗansa ba daga zamfara ko daga katsina ko daga sakkwato ya kawo shi nan karatun allo duk zafin ranar na yana tafiya ba takalmi to wanda ya yi ma ɗan adam haka kaga don ya yi ma dabba ma zai kaza ba wani abun mamaki ba ne ba ɗansa zai turo shi yana ɗan nashi yana a gabansa ya kasa ba shi abinci sau uku kuma ya tura shi a wani wuri wannan mutumin ya ce muna a wata ƙasa wadda an yanke mana sai ya zanto kannuka ba sa ba ma ganinsu sai kaɗan kalan sai ya ce tawa ana cikin haka kuma kafin ka zo sai ga wasu kannuka sun zo alama ta nuna suna jin ƙishin ruwa kuma suna neman abinci suna nema daga gare ni in tausaya masu amma ba su da bakin da za su yi magana shi ya sa sai na shagaltu da ciyar da su da kuma shayar da su yace domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa duk wanda ya yanke ma mabukaci ya zo wajenka kana da abin da zaka bashi ka yanke ka ki taimakon sa to ubangiji zai yanke ka dangane da rahmarsa yace wannan shi yasa kaga na shagaltu ban koma kanka ba na shagaltu zuwa ga ciyar da su da sauransu kuna ina ga mace mace da aka ambata a cikin hadisi bayan mazinaciya ce yawo take yi da zina amma a tare da haka kuma sai ya kasance cewa ta shayar da kare a sanadiyar wannan maza Allah ya ce Allah ya ba ta aljanna ga wata kuma musulma ce tana gida tana ibada tana komai amma ta daura kuliya bata ba ta abinci ba maza Allah ya ce tana cikin yan wuta Allah shi ya mata azaba saboda babu tausayi da rahama da jin kai a cikin zuciyarta Allah sauke saboda haka ya ku bayan Allah ku sani ubangiji mabuwayi da daukaka shine mafi rahaman masu jin rahama saboda rahamar ubangiji sai ya kawo mai ya kawo shari'a ya kawo ka'idoji saboda wannan shari'a cike take da tausayi da kuma rahama ubangiji mabuwayi da daukaka yayi gaskiya lokacin da yake cewa rahama ta da tausayi na ya yalwaci dukkan komai shi yasa ubangiji mabuwayi da daukaka a cikin shari'arsa duk abin da ka duba a cikin shari'arsa akwai tausayi a cikinsa babu wani abu mai tsanani a cikin musulunci fara daga farko Allah ya ce Allah bai tsora ma rai sai abin da take iyawa duk abin da baka iyawa Allah bai tsora maka shi ba idan ka koso matun daga tsarki da alwala tsarki da alwala aka ce idan ba za ka iya taɓa ruwa ba aka ce kai taimama idan ga ruwan amma ba zai ishe ka ba idan ka tashi kai amfani da shi a wajen ibada za ka rasa na sha aka ce ka sha ruwanka kai taimama idan taimaman ma ba za ka iya yi ba aka ce kai imai wannan duka sauƙi ne ubangiji ya kawo shi yasa ya ce kuwa yuridu Allah bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah ya ce ma ja'ala alaikum fid din min haraj millata abikum ibrahim manzo Allah ya ce yasru wala tu'siru bashiru wala tunfiru haka shari'ar musulunci take amru bin al'as ɗaya ne daga cikin manyan sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wataran ya fito cikin tawagar sojoji an tafi yaƙi ga tsananin sanyi da ake yi ga kuma janaba tattare da shi kuma shi ne kwamanda sai ya yi taimama kawai bayan ya yi taimama kawai sai ya tashi yi ma mutane sallah shi ne limami sai allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda amru bin al'as ya sai da aka dawo madina sai manzo Allah ya tambaye shi yace kai limanci mutane kai ma mutane sallah amma kana da janaba a tattare da kai sai Amr bin al-As yace ya ma'aikin Allah wallahi nayi tawilin fadin Allah ta'ala ne da Allah ta'ala yace wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunan ku innahu kana bikum rahima lalle shi Allah mai tausayi ne a gare ku to wannan ayar ita ta sanya na gaba zan iya taɓa ruwa ba in na taɓa ruwan nan ƙarshen ta in hallaka sai ne taimama sai ne masu sallah fa dhahikan nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya murmushi yace ka dace da daidai ya amu ashe wannan yana nuna sauki kenan a cikin al'amarin haka shishike na biyu da ya fi kowane shishike daga cikin shishiken addinin musulunci mahimmanci ita ce sallah manzan Allah ya faɗa ya ce ka yi sallah a tsaye idan ba za ka iya yin sallah a tsaye ba ka yi a zaune idan ba za ka iya yin a zaune ba ka yi a kwance irin duk halin da ka samu kanka ka yi sallah wannan don a nuna maka tausayin da Allah yake ji zuwa ga bayinsa shi ne ya halicce su kuma shi ya ɗora musu wannan ibada amma ya ba su hanyoyi da dama wanda za su taimaki kansu a cikin wannan ibada haka cikin azumi Allah ya ce ma duniya ga baki daya ya ce wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wanda ya kasance bai lafiya to an yajje masa ya sha azumi sai ya rama a wasu kwanaki na daban kaga sauki ne haka dangane da aikin haji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya masa a cikin alqur'ani yace ubangiji ya wajabta ma bayi su tafi su ziyarci wancan daki mai alfarma amma sai Allah yace manistata'a ilaihi sabila wanda ya samu iko wanda bai samu iko ba hajji ya sauka a kansa saboda haka ya ko bayan Allah hakika tausayi wata siffa ce wadda take mai girma a cikin addinin musulunci lokaci ne ya ake ciki a irin wannan lokaci wanda ya dace a ce kowanne yana da tausayi a ciki a ƙarshe ya zo a cikin kissa alayhi ibrahim alayhi salatu wa salam annabi ibrahim wato yana da al'ada idan ya dafa abinci sai ya kira mutane ya tsaya a bakin titi yana kal mutane su zo idan an gama abinci sai a zuba kawai mutane su ala cikin haka wata ran an dafa abinci an aje ya rasa wanda zai zo ya ci duk ya yawo bai samu kowa ba sai wani mutum guda tsaye sai ya samu shikenan sai ya kira shi an zo gida an buɗe abinci za a ci kawai sai ya ga hoton cross a jikin wuyansa ah tun da haka ne ba za ka ci abinci na ba kaga a jara'a mu dama aka ce annabi ibrahim ya ce a tunda akwai hoton abu ba za ka ci abinci na ba kawai tashi ka tafi abinka mutumin kuma yana matuƙar jin yunwa shi kenan ya tashi ya tafi yana tafiya sai allah ya gaya masa ya ce ya ibrahim ni ne na halicci wannan mutumin da ka kora ka hana shi ya ci abinci na ciyar da shi shekara saba'in tare da cewa kuma yana saba mani ban gajiya ba kai kuma a yau gashi ka kasa ciyar da shi na me abincin da zai ci a yini guda don me ka yi haka nan take kawai sai ya ruga a guje yana neman mutumin nan ya kira shi ya dawo suka zauna suka ci abinci bayan sun gama cin abinci sai mutumin ya tambaye shi ya tsazu ka kore ni daga baya kuma ka koma ka nemo ni ya ce e ga abin da ubangiji na ya yi mani wahayi ya ci yadda kai shekara saba'in amma baka san shi waye ba baka kiyaye haƙƙinsa ba ni kuma sai gashi na gajiya shine na ruga na kira ka domin ka ci abinci na nan take sai ya imani da annabi ibrahim ya shiga cikin musulunci wannan shine haƙuri wannan shine al'ada wannan ita ce ɗabi'a da ake bukata musulmi ya siffanta zuwa gare ta ku sani cewa rahamar ubangiji ta yalwaci dukkan komai shi yasa ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ranar lahira ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yana da rahama tausayi ɗai guda ɗari ya ce guda ɗaya ne ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya saukar da shi a bayan ƙasa wannan tausayin nasa guda ɗaya shine aka raba tsakanin aljanu da mutane da dabbobi ga baki ɗaya da wannan tausayi ne na Allah uwa take iya rungume ɗanta da wannan tausayi ne na Allah wanda yake ji shine zaka ga tabba tare da ainihin ƴaƴanta da ainihin dukkan wani mai tausayi a bayan ƙasa wannan tausayin na Allah guda ɗaya da ya jeho a bayan ƙasa shine aka rarraba a tsakaninmu amma tare da haka kuma aka haramta ma waɗansu waɗanda Allah ya hasko zuciyarsu cewa shaƙiye ne saboda haka ranar lahira ubangiji mabuwayi da ɗaukaka zai raba wannan tausayin nasa guda casa'in da tara a tsakanin bayansa ya ku bayan Allah ku sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ambace shi da cewa tausayi ne zuwa ga mutane Allah yake laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika manzo ya zo maku daga cikin karan kawunan ku dan adam ne shi ba aljani bane ba mala'ika ba azizun alaihi ma anittum yana bashi wahala yana masa tsanani dukkan abin da ke tsananta maku harisun alaikum shi mai kwaɗayi a kanku ne bilmu'mini na dangane da muminai ra'ufun mai tausayi ne ra'imun ko mai jin kansu ne saboda haka yake bukata musulmi su zanto masu tausayi musamman a irin wannan lokaci wato rashin tausayi shi ke sa idan tausayi ya yanke sai ka iske cewa babba ya danna karami wanda yake mara lafiya mai lafiya ya danne shi wanda yake mai rauni babba ya danne shi wanda yake ya kamata a ce yayi yaki duk wannan rashin rahama ne da ke tsakanin al'umma muna roƙon Allah ta'ala ya azurta mu da yin haƙuri da kuma taimako ya sanya mana wannan kyakkyawar ɗabi'a ta jin tausayi ta zanto dausayi a cikin zukatanmu domin mu tattara ga baki ɗaya idan mun mutu Allah ta'ala ya jiƙa mu ya ku bayan Allah mu yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam musamman a irin wannan rana rana wadda take babba ita ce ranar juma'a hakika Allah da Allah ta'ala da mala'ikunsa suna salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam mu yawaita salati a gare shi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا واصرف عنا شر ما قضيتنا يا أرحم الراحمين اللهم زدنا إيمانا وإخلاصا يا أرحم الراحمين اللهم توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا